لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح في الأمة وترك الأمة على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دونه ودنيا ثم يا عباد الله راقب الله في السر والعنن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه فيا عباد الله ها نحن في واحد من أشهر الحرم العربة والتي قال الله تبارك وتعالى فيها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين خطب الناس في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد الضلالة يضرب بعضكم رقاب بعض أيها المؤمنون يا عباد الله إن الواجب على كل مسلم أن يعرف أن يعرف لهذه الأشهر التي حرمها الله جل وعلا قدرها ويرع ويرعى لها مكانتها ويتقي الظلم فيها فإن الظلم يا عباد الله ولئن كان محرما في كل زمان ومكان إلا أنه في هذه الأشهر الأشد أشهر أشد أشد إثما وأعظم جرما أيها المؤمنون يا عباد الله ويتناول الظلم المنهي عنه ظلم النفس بفعل المعاصي أو ترك الفرائض والواجبات كما أنه يتناول الاعتداء على الناس سواء في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم ولهذا تقدم في سياق حديث أبي بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترجعوا بعدي ذلالا يضرب بعضكم ركاب بعض يا عباد الله إن الواجب على أهل الإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعزموا كل ما عزمه الله جل وعلا وأن يكونوا هذا وأن يكون هذا التعظيم منهم تبعدا لل... تبعدا لله تعبدا لله تبارك وتعالى وطلبا لرضاه جل في علاه بل ينبغي عباد الله بل يا عباد الله ينبغي على عبد المسلم أن ينشأ الصبيان والصغار في بيوت في بيوت المسلمين على هذا الاحترام والمراعة لحرمة هذه الشهور العزام ولهذا يحسن إذا دخلت هذه الشهور كنوع التربية للصبية والصغار إذا وجب وجد بينهم خصومة يعتاد وجودها بين بين السبية والسجار أن يقال لهم إن انتبهوا فإنا في أشهر الحرم حتى ينشأ سجار المسلمين ألا تعذ- ألا تعظيم لها ألا تعظيم لها ألا تعظيم لها ومراعة لحرمتها أيها المؤمنون يا عباد الله إن قول الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم واجب على كل مسلم أن يجعله نصب نصب عينه عند دخول الأشهر الحرم فإن الظلم يا عباد الله ظلمات يوم القيامة ويكون في هذه الأشهر أشد جرما وأعظم إثما عباد الله إن مما يجري من العبادات الجلية من العبادات الجليلة في هذه الأشهر الحرم عبادة الحج فيا عباد الله إنا نعيش هذه الأيام أيام توافد المؤمنون عباد الله إلى بيت الله الحرام لأداء طاعة عزيمة ومنسك عظيم ألا وهو حج بيت الله الحرام وهو فريدة من فرائض الإسلام وركن من أركان العزام كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متكاثرة ونصوص متضافرة في بيان فضيلة الحج إلى بيت الله الحرام وما يترتب على أدائه من العجور العزيمة والعطايا الجزيلة والعتق من النيران ومن ذلك يا عباد الله ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج يهدم ما كان قبله وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وهذا مروي عن إمام البكاري ومسلم ولا حديث في هذا المعنى كثيرا يا عباد الله فيا عباد الله إن الحج طاعة عزيمة وعبادة جليلة فيها تحقيق للإيمان وكما في ذل وكمال وكمال في الذل والخضوع والانكسار بين يد الرحمن فيا عباد الله إن الحاج إذا خرج أداء هذه الطاعة العزيمة يخرج محاب محاب يخرج من محابه وملاذه ويتغرب عن بيته ووطنه ويغادر ويترك أهله وبين و وبنيه وعشيرته يخرج مهاجرا إلى ربه سبحانه وتعالى متواضعا له منكسرا بين يديه ويصل إلى الميقات ويتجرد من الثياب ويلبس إذارا ورداء أبيضين نزيفين ويحسر عن رأسه, عن رأسه في هيئة متواضعة وذل تام يستوي فيه الرئيس والمرؤوس والغني والفقير وينطلق في هذه الهيئة المتذللة خادعا لله جل وعلا ملبيا نداء ويردد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينتقل بين المشا... بين المشاعر في مكة من مكان إلى مكان من عرفات من عرفات الله ومن عرفات إلى المز... ومن عرفات إلى المزدلفة ومنها إلى منى وشعائره في ذلك كله لبيك اللهم لبيك فالتلبية يا عباد الله هي شعار الحاج في كل تنقلاته وفي جميع وفي جميع أعماله ومناسكه بل الحج كله يا عباد الله تلبية لنداء الله تبارك وتعالى كما قال جل في علا في كتابه العزيز وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فيا عباد الله هذا نداء الله وجواب هذا النداء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kada yake bashi da abokin tarayya shi ne wanda ya halici na farko kuma ya halici na wato wanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ya ɗora mutane kan tafarki madaidaici ya ɗora su akan tafarki wanda ba wanda yake boce wa tafarkinsa sai dai wanda yake halakakke ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da kuma alayensa gabaki ɗaya da sabansa gaba ɗaya ba tare da ware kowanne ɗaya daga cikinsu ba bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi hanya madaidaiciya a duniya da kuma a lahira baya da haka ya ku bayin Allah ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye ya ku ‘yan uwa muna cikin ɗaya daga cikin watanni guda hudu wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya ware su ya ce waɗannan watanni ne masu alfarma Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce lalle adadin watanni a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala guda goma sha biyu ne wannan shi ne fi kitabillah wannan shi ne a cikin lahul mahafuz shi ne abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara tun ranar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasai daga cikin waɗannan watanni akwai guda hudu masu albarka wato masu alfarma Allahu tabaraka wa ta'ala yace zalika dinul qayyim wannan shine tsayayyen lissafi cewa watanni guda 14 ne Allahu tabaraka wa ta'ala yace kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan wato waɗannan watanni guda hudu koda ba a cikin su ba mutum ya zalunci kansa haramun ne amma haramcin yakan ƙara tsanantuwa idan ya zamto ana cikin watanni wato masu alfarma waɗanda suke yanzu haka mana cikin ɗaya daga ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku yaƙi ainihin mushrikai gabaki ɗaya kamar yadda su ma suke yaƙar ku gaba ɗaya kuma ku sani lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da wanda suke masu taƙawa waɗanda suke tsoronsa subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin da aka rawaito daga abi bakara Allah ƙara masa yarda yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin kuɗubarsa yayin da ya yi kuɗuba wato a aikin hajjin da ya je yake cewa lallai zamani ya dawo kamar yadda yake a da kamar yayin wato ranar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya halici wato sammai da ƙasai saboda su lokacin a jahiliya waɗanda suke ba musulmai ba daga cikin mushrikan makka abin da suke yi shine wato sai su jirkinta ɗaya daga cikin wato watanni masu ainihin alfarma ɗin sai su jirkinta ainihin wato almuharram sai su ajiye shi ya zamto shi ne wata na ƙarshe saboda ko da su ɗin ma a lokacin jahiliya suna girmama waɗannan watanni guda hudu to idan almuharram ya zo sai su ce to yanzu mun yi ittifaƙi yanzu ba almuharram muke ciki ba muna cikin wata kaza ne sai su jawo wani watan su ce yanzu ba shi ɗin muke ciki ba shi sai daga ƙarshe ko kuma shi ɗin sai sun ga yanzu babu damar kaiwa hari wani guri tunda su ma wato sukan girmama watan wato watannin guda hudu ta yanda su ma ba sa yin yaƙi a ciki ba sa wasu manya-manyan laifuka a cikin waɗannan watanni idan suna da wani wasanni nasu na gargajiya na tsafe-tsafe ko suna da wani kaiwa hari ko wani guri idan ya kama a cikin watan ɗaya daga cikin waɗannan watanni sai su jirkinta su ce wannan ba shi bane yanzu muna watan kaza in ya so shi din mun canza shi da wani watan mai zuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna zamana qad istadara ka hayati yawmi khalaqa Allahu samawati wal ard lalle fa lokaci ya dawo tunda yanzu ga musulmai sun samu dama ya dawo kamar ran da Allahu tabaraka wa ta'ala ya halici sammai da kasai a yanda wata yake haka za a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shekara tana da watanni guda guda goma sha biyu a ciki akwai guda hudu waɗanda suke masu albarka wato masu alfarma guda uku daga ciki suna bibitar juna daga wannan sai wannan su su hudu na jere ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai watan zulqa'ida wato wanda muke ciki yanzu akwai kuma watan zulhijja wanda zai biyo baya akwai kuma watan almuharram wanda shine wato watan daya na musulunci baya da haka akwai watan rajab wanda yake tsakanin jumada da kuma sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan khutba yake cewa lalle jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku haramun ne wani ya ci mutuncin wani haramun ne wani ya kashe wani haramun ne wani ya zubar da dukiyar wani haramun ne wani ya ɗauki dukiyar wani ya ci da zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yanda aka sanya garin makka din nan ya zamto harami aka haramta wato yin farauta a ciki aka haramta yin tsuntuwa a garin makka to kamar yanda aka yi wannan haramci haka wannan wato waɗannan watanni suke da alfarma suke da ainihin alhurma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin wannan gari naku a cikin wannan wata naku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ubangijinku za ku haɗu da ubangijinku zai kuma tambaye ku dangane da ayyukanku lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku dawo bayana kar ku zamto wato batattu ya zamto sashinku yana dukan wayan sashi ya zamto sashinku yana yakar sashi ya ku mu'minai ya ku bayin Allah abin da yake wajibi akan musulmi shine ya san cewa waɗannan watanni suna da alfarma abin da yake kan musulmi ya san yanzu fa muna cikin wata ne wanda yake mai alfarma dole ne musulmi ya kiyaye ya kuma nisanci zalunci a cikin wannan wata duk da ke cewa zalunci haramun ne a koma wanne irin wato wata a cikin wannan koma wanne wata ne to amma zaluncin yana sake karuwa wato laifin yakan sake karuwa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watanni kuma girman laifin da girman zunuban sukan sake nunnunkuwa idan ya zamto bawa ya aikata zalunci ya aikata laifi a cikin wannan watan ya ku bayin Allah idan aka ce zalunci kuwa wannan ya hada duk abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hana kar a aikata idan mutum ya aikata shi to yayi zalunci hakanan duk wani nau'i na sako idan mutum ya aikata to yayi zalunci hakanan idan mutum ya ci dukiyar wani to yayi zalunci hakanan idan mutum ya bar aikata wata farilla da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗora ta a kansa to sunan wannan yayi zalunci hakanan duk wani wajibi da Allahu tabaraka wa ta'ala yayi umarnin da sauke wannan wajibi din idan mutum yaki to yayi zalunci idan mutum yaki kyautata mahaifansa to fa sunansa azzalimi abin da ya din yayi zalunci ya ku bayin Allah ku kiyayi wato zaluntar mutane ku kiyayi dukiyoyinsu ku kiyayi wato hala a wato cin mutuncinsu kuma ku kiyayi wato bata su tsakankanin mutane kamar yadda ya gabata a cikin hadisin da ya gabata na ainihin abi bakara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku koma bayana kada ku koma ainihin batattu ya zamto sashinku yana yakar sashi haka kurin wani ya zo ya daki wani wani ya kashe wani wani ya zubar da jinin wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku zamto cikin haka ya ku bayin Allah lalle abin da yake wajibi akan al'umma musulma abin da yake wajibi akan al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine su girmama wato dukkanin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya girmama shi kamar wato girmama wannan waɗannan watanni a matsayin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata akan wato ainihin musulmi akan mumini ya tarbiyyantar da ainihin ‘ya'yansa maza da kuma ‘ya'yansa mataye a cikin gidajen musulmai su zamto suna karamta suna ihirmata wato suna ainihin mutunta suna girmama wato waɗannan watanni da muke ciki misali daga wato daga cikin wannan shine kamar a ce yara a ya zamto a cikin gida suna fada suna rigima sai mai gida wanda yake shine mai tsayuwa akan tarbiyyarsu ya musu tsawa ya ce da su yanzu fa muna cikin wata ne mai alfarma ya za a yi ku yi faɗa ai ba a haka ya za a kai wani ka ɗauka wani kaza alhali muna cikin wata mai alfarma yin haka ɗin zai taimaka wajen su yara ƙanana su fahimci cewar lalle watanni masu alfarma su ma daban suke kuma idan sun zo akan kiyayi zalunci a ciki akan kuma kiyayi saƙo idan lokacin sallah yayi mahaifi ya ce da ainihin 'ya'yansa wa ya ce da ainihin ƙannansa ku tashi ku tafi zuwa ga masallaci ku zo mu tafi domin ya zama cikin wata mai alfarma muna cikin watanni masu alfarma ne fa har yara dai ya zamto an dasa musu sanayya da kuma kaunar wato ainihin wato waɗannan watanni wanda suke masu alfarma ya ku bayin Allah ya ku mu'minai lalle Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ce kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni masu albarka wato watanni masu alfarma wannan wajibi ne akan kowanne musulmi idan ainihin wato wannan wata ya shiga waɗannan watanni suka shiga ya nisanci kowanne irin zalunci ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ku sani cewa zalunci shi din dufai ne gobe alkiyama waɗannan watanni kuwa idan bawa yayi zalunci a ciki to yawan duffan da zai samu gobe alkiyama za su sake karuwa ne ya ku bayin Allah lalle muna rayuwa lalle muna rayuwa a cikin waɗannan watanni daga cikin ibadoji daban-daban wanda suke gudana a cikin waɗannan watanni masu albarka masu alfarma daga cikin manya-manyan ibadoji ɗin shine akwai ibadar hajji domin waɗannan watanni sun haɗa ibadoji daban-daban kala-kala yanzu a cikin wannan zulƙa'ida masu tafiya aikin hajji za su tafi kuma sun fara tafiya ko kuma waɗansu suna kan hanya ta ainihin tafiya a cikin waɗannan watanni kuma ake yin ibada wato ta ainihin yin hajji ɗin a ainihin wato ranar takwas ga ainihin watan zulhijja a wato ainihin garin makka baya da haka kuma ana yin ibada ta ainihin azumtar yinin ranar arfa ana kuma yin wato ana yin kuma sallar wato layya ana yin sallar idi ana kuma yankan layya kuma duka waɗannan sun tattare ne a cikin waɗannan watanni waɗanda suke masu alfarma ya ku bayan Allah muna rayuwa a cikin waɗannan kwanaki wanda ainihin bayan Allah muminai sukan tafi bakunci zuwa ga ainihin ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala domin aiwatar da ainihin biyayya mai girma da aiki wanda yake mai girma wato shine ainihin wato ainihin aikin hajji wanda yake ɗaya ne daga cikin farilla daga cikin farillan musulunci kuma rukuni ne daga cikin manya-manyan rukunai na ainihin addinin musulunci kamar yadda ya zo a cikin ingantaccen hadisi daga ibnu umar allahu tabaraka wa ta'ala ya ƙara musu yarda yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina musulunci ne akan ginshikai guda biyar na farko shaidawa babu abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne baya da haka na biyu shine wato ainihin yin sallah na uku kuwa shine ainihin bayar da zakka na hudu shine azumtar watan Ramadan na biyar kuma shine yin aikin hajji wato zuwa ga ainihin ɗakin Allahu tabaraka wa ta'ala ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisai masu yawa da nassoshi wanda suke da yawan gaske cikin bayani wanda yake gwada falalar wato aikin wato ainihin aikin hajji da kuma nuna girman lada da kuma kyauta ta Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma yantawar da Allahu tabaraka wa ta'ala yake yi ga ainihin bayinsa sakamakon wato aiwatar aiki na wato ainihin aikin hajji daga cikin wannan ya zo ya ku bayan Allah a cikin sahihul bukhari daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajji yana rushe abin da ya faru na laifuka kafin a yi aikin hajji din ita ko umara zuwa ga wata umara kafara ce ga abin da ke tsakankanin su hajji wanda bawa yayi shi hajjul mabrur wato hajji wanda yake kubatacce mutum yayi hajji dukiya ta halal yayi hajji ba dan wato nuna cewa ya isa ba nuna cewa ya mallaki dukiya wane ya je shi ma bari ya yi gasa shi ma lallai sai ya je a'a ba irin wannan ba mutum ya yi hajji ba wai dan ya zo ya gwada mutane cewa shi fa alhaji ba ne shi fa ya je aikin hajji idan mutum ya yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani sakamako a ce lada kaza ne gare shi babu wannan face gidan aljanna duk mutumin da ya hajji domin Allahu tabaraka wa ta'ala yayi hajji din da ikhlasi yana mai kyautata niyya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma yi ayyukan kamar yadda aka ce a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakamakonsa kawai gidan aljanna ne ga baki daya ya ubangiji ka azurta mu da aiwatar da wannan wato biyayya gare ka ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa duk wanda ya hajji domin Allah tabaraka wa ta'ala a ciki bai yi wato abin da yake na fasikanci ba bai yi kuma abin da yake wato wanda zai karya masa aikin hajjinsa ba wato zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ne wannan kuwa Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi akwai hadisai da yawa da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke gwada girman matsayi da falala ta ainihin wato aikin hajji wanda aikin hajjin kuma ana yin sa ne a cikin waɗannan watanni guda hudu wanda suke masu alfarma ya ku bayin Allah lalle aikin hajji ibada ce wacce take mai girma a cikin yin aikin hajji akwai tabbatar da ainihin imani da kuma cikar kaskantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma wato ainihin wato da ainihin miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah lalle aikin wato lalle ainihin shi mahajjaci idan ya fita daga gidansa ya nufaci ɗakin Allah ya fita ne yana mai girmama Allah tabaraka wa ta'ala yana mai biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala yana mai kaskantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala yana mai barin gidansa yana mai tafiya zuwa ga ainihin bakunci alhali kuwa a garinsu yana da gida yana da ɗaki amma ya tafi ga ainihin bakunci ba don komai ba sai don samun wato falala da kuma girma da kuma aljannar Allahu tabaraka wa ta'ala wato da kuma ainihin samun wato lada mai girma daga Allahu tabaraka wa ta'ala bawa yana barin iyalansa da gidansa da ƴan uwansa ya fita yana mai yin hijira zuwa ga ɗakin Allahu tabaraka wa ta'ala yana mai kaskantar da kai ga Allahu tabaraka wa ta'ala har ya kai zuwa ga miƙati wanda a wannan lokaci zai tuɓe kayansa na gida zai sanya izari wato zai sanya kwarjalle da kuma mayafi wanda suke farare wanda suke masu kyau ya kuma buɗe kansa har ya gama aikin hajji ba zai rufe kansa ba yana kuma ainihin yin wato yana mai yin talbiya shine amsawarka ya ubangiji amsawarka babu abokin tarayya gare ka ya ubangiji lalle godiya da ni'ima gare ka suke babu abokin tarayya gare ka bawa zai ta kai kawo tsakankanin guraren ibada wato ainihin garin makka da ainihin kewayenta daga ainihin arafa zuwa ga ainihin muzdalifa zuwa ga ainihin mina da kuma dukkanin guraren da suke daga cikin sha'air na cikin wato ainihin aikin hajji ya je ɗakin allah ya yi tsawafi ya je ya yi sa'ayi tsakanin safa da kuma marwa yana mai kuma yawan nana ta labbaik allahumma labbaik allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana mai yin kira zuwa ga bayi yake cewa kai wato ka sanar da mutane ka kirayi mutane zuwa ga ainihin wato aikin hajji su zo su yi hajji ka sanar idan kai wannan wato za ka ga waɗansu suna zuwa wato a ƙafa wasu za su zo a kan ainihin ababen hawa za su zo daga lunguna daban-daban daga garuruwa daban-daban wannan kuwa shi ne faɗin wato shi ne ainihin kiran Allah tabaraka wa ta'ala domin ya ce wa addin fin nasu bil hajji ka kirayi mutane wato su zo su yi ainihin wato wato aikin hajji wannan shine kiran Allahu tabaraka wa ta'ala amsawar kuwa ita ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la sharika lak ya ku bayin Allah waɗannan watanni masu alfarma guda hudu suna da girman sha'ani mu roƙi Allahu tabaraka wa ta'ala daga cikin falalarsa kowa da irin bukatunsa da irin matsalolinsa da irin larurorin kowa da irin nasa ya wato ya kai bawan Allah ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan dama domin dama ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsawaita rayuwarmu har muka zo ga waɗansu watanni ɗin wanda suke masu alfarma waɗanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya kiraye su da suna watanni ne waɗanda suke masu alfarma wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya ware su daga cikin wato ainihin sauran watanni muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya amsa mana ibadojinmu ya kuma gafarta mana zunubanmu ya kuma ba mu ikon aiwatar da ayyuka kyawawa a cikin waɗannan wato watanni wanda suke masu alfarma ya kuma ba mu ikon nisantar saba masa cikin waɗannan watanni da kuma sauran watanni wato waɗannan watanni masu alfarma ya ku bayan Allah a cikin waɗannan watanni akwai bukatar tausaya wa juna musamman ma yanayin da ake ciki a yanzu duk wanda yake da wata dama to lallai ya kokari da ita wannan damar ya taimaka wa ƴan uwansa musulmai musamman a cikin wannan yanayi da ake ciki mawuyacin hali wanda ake cikin tsanani gashi kuma ana cikin watanni wanda suke masu alfarma duk wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi dama to yayi amfani da damarsa domin za a wayi gari shi din ya mutu za a wayi gari ka mutu damar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka ta riga ta wuce to ka yi amfani da wannan dama ta halartar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka ga ainihin watanni wanda suke masu alfarma ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka zauna da ƙasar mu lafiya wannan gari ya ubangiji ka ƙara masa albarka da zaman lafiya duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo kwanciyar hankali ya ubangiji ka inganta harkokin tsaro ka inganta rayuwar mu ka inganta rayuwar zuriyar mu ya ubangiji waɗanda suka riga mu mutuwa cikin al'ummar musulma wa al'ummar musulma gaba daya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ji kansu da rahama mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu cika da imani ya ubangiji ka kare mu daga azaba a cikin kabari ka kuma kare mu daga azabar wuta ya ubangiji ka albarkace mu ka albarkaci zuriyar mu duk wasu marasa lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya kowa da matsalolin sa Allah tabaraka wa ta'ala ka warware masa kowa da bukatun sa Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya mana muna sake wato tunasar da ƴan uwa ana neman gudunmawa domin ci gaba da aikin haraban nan maganganun da aka yi ta yi a baya na cewa ana bukatar yin interlock saboda yanayi na damuna ya zo zai zamto idan aka samu ruwan sama mai yawa la'alla sai ya zamto ko ba za a sami yin sallah a gurin ba ko kuma ya zamto sai an kwashe ruwan da fatan yan uwa za su taimaka fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya gina masallaci domin Allah tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai gina masa gida a cikin aljanna malamai suke cewa idan ka ba da gudumawa wajen masallaci ya zamto masallaci ba lalle sai ka gina gaba ɗaya ba koya ka bayar in dai dan Allahu tabaraka wa ta'ala ne to kai ma zai gina maka gida a gidan aljanna domin shi Allah tabaraka wa ta'ala mawadaci ne ba kamar dan adam bane idan ya ware kaza dan aiki kaza to in kaza ya kare shi kenan a'a shi Allahu tabaraka wa ta'ala idan ya ce lada goma wanda yayi kaza sai wani ya kira wane ya zo yi wannan za a bashi goma shi ma wanda ya kira shi shi ma a bashi goma idan mutum ɗari ne wane ya gaya wane wane ya gaya wane to dukkanin ɗari ɗin Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya yi alkawari ga wannan aikin to kowa zai bashi irin wannan muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yu'izzu man adait wa la yuzillu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu wa sallam ala habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qumu ila salati